ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دشدا قوة بيار وتمسلنتي hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ga watan ainihin wato ɗaya a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin wannan shi ne kasa ɗinmu na ainihin wato bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi rahimahullahu ta'ala a idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun tsaya a kan malin yana mana magana dangane da wato kirga abubuwan da musulunci ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwan najasa ne malam ya yi magana a kan abin da ya shafi fitsarin ɗan adam da bayan garin shi ya zo ya yi magana a kan almaziyu walwadiyu duka ya ce waɗannan najasa ne sannan malin ya magana a kan raufatu ma la yi ukalu lahamuhu kashin abin da ba a cin maganin abin namansa wato ba kashin abin dabbar da ba a cin namanta to za mu tashi a kan najasa ta shida ita ce damul haidi wato jinin al'ada haka ne? malam ya ce najasa ta hida daga cikin abubuwan da shari'a ta yadda waɗannan abubuwan najasa ne akwai damul haidi wato jinin al'ada ya ce an asma abinta abi bakari qalat ja'at imra'atun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haidi kaifa tasna'u فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنحضه ثم تصلي فيه an gane magana da kyau ko asma'u yar abubakar ne siddiq ɗaya daga cikin ainihin wato matan manzan allah sallallahu alaihi wasallama na na asma'u qalat tace ja'at imra'atun ila nabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalat sai ta tambaya ta ce ihdana yusibu thawbaha min damil haidi ɗaya daga cikinmu jinin al'ada yakan taɓa tufafinta yakan taɓa zaninta yakan taɓa wani ɓangare na ainihin wato sitirar da ke jikinta kaifa tasna'u yaya za ta yi yaya za ta aikata idan har jinin al'ada ya taɓa faƙala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ta huttuhu ta ainihin wato goge shi ko ta ainihin wato kankare shi ko ta shafe shi thumma taqrusuhu sa'annan ta kama gefen ainihin wato zanin ta sa ruwa ta matse shi ta matse shi bilma'i da ruwa thumma tanhabuhu sa'annan ta zuba masa ruwa ta ƙara yarfe shi ta tabbatar ya fita thumma tusalli fihi sa'annan ta yi sallah a cikin wannan tufafin an gane magana da kyau ko kaga wannan sai nuna mana ashe jinin al'ada menene najasa ne saboda an ce a kama gurin a goge sannan a sa ruwa a ainihin wato share a shafe sannan a sa yatsu a ainihin wato kama gefen gurin a matse shi a ainihin wato yarfe shi wannan ya nuna ashe jinin al'ada menene najasa ne kai tsaye to wannan hadisi a imamul bukhari da muslim suka rawaito shi sannan ya ce mimun wato muslim ya fitar da wannan hadisi wallafzu lahu sannan lafazin nasa ne sannan ya sake cewa kha'un imam bukhari ya fitar da wannan ainihin wato hadisi din a kamar yadda muka sani muka sha faɗa idan mutum ya zo zai kawo hadisi in dai bukhari ya fitar da shi to wajibi ne ya fara gabatar da bukhari kafin muslim amma idan lafazin da zai yi amfani da shi imamul bukhari bai rawaito irin wannan lafazin ba to sai ya ambata malamin da yake so ya kafa hujja da lafazin shi amma daga baya dolen sai ce bukhari ma ya fitar da hadisin jama'a kun fahimci magana ko da ya ce wane ne ya fitar da shi saboda ya yi amfani da karan lafazin shi to daga ƙarshe dai sai ya tabbatar da cewa lalle bukhari ya fitar da shi saboda in ba haka ba malamai sai ka ji sun ce maka a ba'adan nuzu'a wato malami ya kauce wa tsari da malaman hadisi suke tafiya wajen fifita imamul bukhari akan malaman hadisi gabaki daya da haka in dai bukhari ya fitar da hadisi kuma da irin lafazin da kake so kai hujja da shi to ko malamai dubu bayansa sun fitar da shi ba za ka yi hujja da nasu ba sai dai da nashi sai fa idan shi nasa lafazin bai zo da irin abin da kai kake bukata ba to sai kai hujja da na wanda kake bukata amma daga karshe dole ka sake cewa bukhari ya fitar da shi jama'a kun fahimci maganar Allah ya shiryar da mu don haka wannan a hadisi na asma'u binti abi bakar ya nuna mana cewa jinin al'ada najasa ne don haka mace idan ya taba tufafinta za ta ainihin wato wanke shi kuma sannan ta yi sallah da tufafin za mu zo mu ji nan gaba da ke jini yana da wata ɗabi'a sau da yawa idan ba an samar wani kemikal ko wani abu mai fitar da datti ba kamar omo ko wani ainihin wato detol ko wani ainihin wato aizal ko wani a makamancin haka za ka ga koda an wanke shi ainihin wato baya fita da launinsa lalle za a ga ba jinin amma za a ga akwai alamun shati na launin to meye matsalar wannan za mu zo mu ji a hadisi nan gaba insha Allahu ta'ala a najasa ta bakwai daga cikin najasoshi da musulunci ya tabbatar da najastuwarsu ta hanyar wani hadisi ko wata aya shine lu'abul kalbi wato yawun kare yawun kare wanda yake fita a bakin shi najasa ne kai tsaye in ya taba tufafi ko kuma ya taba ainihin wato butar alwala ko gwangwanin alwala ko kwanan cin abinci wajibi ne a wanke wannan kwano kamar yadda idan bayan gari ko fitsari ya taba tufafi wajibi ne a wanke ina fata kun fahimta an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka gani ko malaman sunna haka suke daga sun ce kaza to ba su da tasu magana sai dai su ce annabi muhammadu ne ya ce ko kuma su ce maka allah ne ya ce a cikin alkur'ani wannan kuma shine tsantsar hadisi ko tsantsar addinin musulunci da tsantsar sunnar manzan allah duk lokacin da malami zai yi magana to kada ya kawo ra'ayin wani ko ya kawo fatawar wani ya kawo fatawar shugaban masu fatawar duniya shine mufti annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kafa mana hujja da ita kawai in ba haka ba yanzu nan sai mu ja maka hadisi ko mu jawo maka baituka dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyati lil fata atharu la targhabanna anil hadithi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadithu naharu فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار a ma'ana addinin annabi muhammadu abu biyu ne kawai shine a ce allah ya ce ko kuma a ce annabi ya ce mawaƙi ya ce madalla da wannan raƙuma mai daɗin hawa ita ce sunnar annabi muhammadu ba ta tutsu da mutum in ka ga mutum ya hau raƙuma ta yi tutsu da hito ba ta sunnar manzan allah ya hau ba haka ne ko ba haka ba ya hau ta ra'ayi ne da ainihin wato maganganun ƙarti wanda ba su da hujja a ƙur'ani ko hadisi amma in ya haura kumar qur'ani ko ya haura kumar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za ta jefar da hiba ba ta tutso ita shine ni'mal matiyati lil fata atharu wato athar da maganganun sahabbai da maganganun manzon Allah madalla da irin wannan raƙuma mai dadin hawa yace la targhabanna anil hadisi wa ahlihi karka kyamaci yan hadisi karka kyamaci yan naga hadisi karka kyamaci hadisi karka kyamaci yan naga hadisi yanzu kaga muka ce jinin al'ada najasa ne sai muka kawo hadisin asma'u yar abi bakar muka sake cewa yawon kare najasa ne za mu kawo hadisin abi huraira ina fata an fahimta to masu addini da irin haka mawakin yace karka kuskura ka kyamace su la targabanna anil hadith wa ahlihi yace farra'ayu laylun shi fa ra'ayi da kake ganin sa duhun dare ne wal hadithu naharu shi ko hadisi rana ce dodar ba wani tare an tare can an tare can ko baka ganin gabanka haka ne ko ba haka ba in dai kai riko da hadisi to kana cikin haske amma in kai riko da ra'ayi to kana cikin duhun dare shine fa ra'ayu laylun wa hadithu naharu yace fala rubbama jahila al fata athara al huda sau da yawa zaka ga dan adam ya kauce daga tafarkin shiriya yace wa shamsu bazigatul laha anwaru to qur'ana tana da haske tana nan ta bayyana dodar za ta nuna masa ina zai bi ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ainihin wato sallama abin nan addinu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbakha lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi ko yace al'ilmu qala Allahu qala rasuluhu ilimi dai a ce mana Allah ya ce ko a ce mana manzan Allah ya ce qala sahabatu ko kuma a ce mana sahabbai sun ce laysa bitamwihi wannan ba matsala mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan yace amma wauta ne idan an zo za a yi magana akan ilimi ka kawo maganar wasu karti wanda ka tsallake ta Allah ko ta manzan Allah bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi ka zo kana kwatantawa tsakanin abin da annabi ya ce da abin da wani ra'ayi na malamin fiqhu ya faɗa ka zo kana kwatanta wai wanne za a ɗauka wanne za a yi aiki da shi wanne za a ajiye yasa imamin shafi'i ya taɓa karanta wani hadisi da da ya gama karanta sai wani ɗalibin sa ya tambaye ya algafa mana yanzu ya za a yi aiki da wannan hadisi yace kai yace ka ganni daga da janjami ne a jikina an san janjami aiko ya ce ka gani da janjami ne da hoto mai yar kololuwa yar ɗurs ɗin nan a kai ya ce a'a ya ce daga coci ka gana fito ya ce a'a ya ce ya za a ina ce maka hadisin annabi ya ce kaza kana tambaya na wai za a yi aiki da hi ko ba za a yi aiki da hi ba ni fasto ne aka gaya maka arne ne ni imamu shafi ya buɗe masa wuta ya ce kai karka sake mai irin wannan magana in jawo maka hadisi kana tambaya na wai za a aiki da hi ko ba za a aiki da hi ba ina fata an fahimci magana saboda haka wannan shine addinin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi idan za ka yi magana ka faɗi cewa ainihin wato annabi ya ce ko ka ce Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi wannan shine abin da ya tabbata a cikin addinin musulunci ga baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato shiryar da mu an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga abi huraira abdurrahman ibn sakhar ad-dausi wanda ya rawaito kusan hadisi dubu shida a rayuwar shi ina fata an fahimta getting to 6,000 hadis ya rawaito ya sa ba malamai suke masa take da rawuyatul islam wanda ya rawaito musulunci gaba daya zai yi wahala ka buɗe wani littafi na musulunci ka kama hitin daga farko har ƙarshe baka ga hadisin abi huraira ba zai yi wahala abu ne mai wahala kwarai da gaske abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuhuru ina'i ahadikum tsarkakar kwarya ko kofi ko kokon ɗayanku idza walaga fihi kalbu idan kare lallaga a ciki lallaga ita ce lasa kinayatun an akali shurbi lil kalb kinaya ce ta yadda kare ke shan ruwa shi ba zuƙa yake kamar yadda rago ko yadda tinkiya ko yadda akuya take sha ba ina fata an fahimta shi yasa ba a ce idza shariba ba idan ya sha sai aka ce idza walaga in ya lallaga ya lallasa tas tas tas da harshensa to idan kare yayi haka a cikin ainihin wato kofin ɗayan ku yadda zai tsarkaka an ya gasilahu sab'a marratin shine ya wanke shi sau bakwai ula hunna bit turabi na farkon su ya fara da me da ƙasa ya wanke da ainihin wato ƙasa wannan hadisi ya nuna mana najastuwar yawon kare da kuma najastuwar tufafin da yawon kare ya taba da najastuwar ainihin wato kofi ko koko ko gwangwani ko kuma buta ko plate ko kuma ainihin wato kwano da kare ya lallaga a ciki ba za a ci abinci a ciki ba ballantana a ɗebi ruwa a yi alwala da shi dole sai an wanke kuma sau bakwai na farko a fara da ainihin wato ƙasa. jama'a kun fahimci wannan maganar wannan hadisi da muka ji yanzu al'imamu ainihin wato a menene sahi menene sadun jim sahihul jami'us sagir jazakumullahu khairan ya fitar da shi sahihul jami'us saghir an gane magana da kyau ko sannan kuma ya zo a cikin mim menene mimun muslim ya rawaito shi to kaga anan a ka'ida mimun ya kamata a fara sawa amma sai aka fara sa sahihul jami'us saghir to me ya jawo haka shine maganar da na faɗa ɗazu cewa watakila a cikin musulun irin lafazin nan da yanzu malam yake so ya amfani da shi babu a musulun to ya zai yi sai ya kawo inda ya samo mai irin lafazinsa amma daga baya dole ya ce musulun ya fitar da shi saboda imamu musulun yana sama da mai sahihul jami'u sahih a wajen abin nan girma na malanta ta hadisi ina fata kun fahimci magana da haka ko an yi hujja da littafin sa wancan to sai an dawo kuma an ce musulun ya fitar da shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato shiryar da mu kamar a je taro ne sai a ce sarkin Gombe yana gurin kaga duk lokacin da aka miƙe za a yi jawabi sai a ce ya mai martaba you are royal highness muna masu sanar da kai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma ɗazu fa an faɗa amma duk lokacin da mai jawabi zai yi jawabi sai ya ƙara maimaita wannan haka ne ko ba haka ba saboda sarki shine sama da kowa a gurin to kamar haka ne da haka in dai zaka kawo magana wanda take ta hadisi kuma bukhari ko muslim ya rawaito to ko da irin lafazin su baya abu cikin abin da zaka yi hujja da shi to bayan ka gama magana sai ka dawo ka sake ambata sunan su kuma Allah shiryar da mu najasa ta takwas daga cikin abubuwan da musulunci ya tabbatar da cewa najasa ne shine almaitatu matacciyar dabba an gane ko wannan idan dabba ta riga ta mutu to ta zama menene ta zamanto najasa ya ce wahiya ma mata shine abin da ya mutu hatfa an fihi min ghairi zakatin shar'iyya da kansa ya mutu ba tare da an tsarkake shi tsarkaka ta shari'a ba me tsarkaka ta shari'a yanka idan an yanka shi ya mutu to yanzu ba najasa bane balma a iya cin nama haka ne ko ba haka ba komai nasa idan ana bukata a iya amfani da hiban da abu ɗaya shine mai jininsa an gane magana da kyau ko wannan kan musulunci ya tabbatar da ko an yanka dabba to jininta da za a tara damun masfohun jinin da ake tara yake zubowa shi kuma menene najasa ne jama'a kuna fahimtar magana amma nan ma kuma jinin kala biyu ne akwai damun masfoh jinin da ke kwaranya a taro shi wannan menene najasa ne amma idan jini ne wanda ya gama zuba an gama yankawa har ma an zo fedewa sai aka ga jinin a cikin dabbar a garin fiɗa ma har ya taba maka tufafinka wannan najasa ne ba najasa ba ne kuma za a iya yin sallah da tufafin a haka don haka mahauta Allah ya muku rahama ya haɗa mu da kuwa aljanna in dai ba jini ne mai tsartuwa ko mai ainihin wato fesuwa ya fesu muku ba matukar a garin fiɗa ko a gurin gyaran nama jini ya taba ka babu matsala za ka iya sallah da tufafinka a haka domin wannan jinin da ya shaura a jikin dabbar ba na dasa bane me dalilin mu da yasa muka ce ba na dasa bane shin akwai dabbar da za a yanka ta har a gama cinye ta ba a ci wani kaɗan daga cikin jinin ta ba to me matsayin wannan jinin da ka ci halal ka ci ko ba haka ba to halal mai tsarki ne ko kuma abin nan najasa ne mai tsarki ne don haka wannan sauran jinin da ya saura mai tsarki ne na ga wani bai fahimta ba sanda aka faɗi wannan bayani ko to Allah ya ƙara fahimtar da mu don haka duk jinin da ya shaura jikin dabba wanda ba tsartuwa ya ko taro shi aka yi ba ina fata an fahimta ma damar an gama yanka ta gama mutuwa ta gama shure-shurenta an yi bismillah to sauran jini da ya saura wanda yake cikin fiɗa ko cikin gyaran nama dan kaci ko an dafa naman da hikaci baka ci haramun baka ci halal haka misali idan ya taba jinin abin nan jikinka lokacin da ake gyaran naman shi ma ba ainihin wato najasa bane jazakumullahu khairan da haka yace wa hiya ma mata hatfa anfihi min ghairi zakatin shar'iyya shine dabbar da ta mutu da kanta ba tare da an mata tsarkaka ta shari'a ba liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi Muhammad zira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza dubigal ihabu idan aka je mai fata faqat tahura to ta tsarkaka jima jama'a ina yan fata ko da kuma malaman allo masu jemewa su yi buzu haka ne ko ba haka ba da masu aikin takalma kamfanoni da suke aikin takalman fata da belt belt da rigunan sanyi da sauransu to duka wannan idan an ainihin wato feɗe fatar aka ainihin wato jeme ta aka ainihin wato gyara ta to wannan ta ainihin wato tsarkaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dubigal ihabu faqad tahura wal ihabu abinda ake nufi da al ihabu jildul maitati ita ce fatar macacciyar dabba an gane magana da kyau ko fatar macacciyar menene dabba wannan ita ma ta halatta to kulura anan dabbar ita najasa ne amma fatatta idan aka yi ne jeme ta ita kuma ta yi ta tsarkaka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya taba ganin wasu daga cikin sahabbai sun jawo mushen akuya za su je su jefar a jeji karanta littafin bulugul marami min adillatul ahkami sai tambaye su ku kuma fa sai suka ce ya rasulullahi ta mutu za mu je mu jefar da ita ne sai ce me yasa ba za ku riki fatar ta ba ina fata an fahimta sai suka ce ta rasu fa ya rasulullahi sai ce dibagu juludil maitati tuhuruha je mai fatar matacciyar tinkiya ko rago ko akuya tsarkakarta ne bayan da baka yi yadda ka ji din nan ka yi gum wallahi sai dai ka yi gum din amma haka magana take an gane maganar da kyau ko ta tsarkaka don haka yau idan kun ga wani abola ya kama tinkiya yana fedewa zai cire fatar matukar ba naman ya ci ba in dai fatar zai ɗauka ya je a jemi wannan ya halatta ya halatta eh barin ƙara maimaitawa an gane magana da kyau ko saboda haka ya ai yasa muka yi muku shimfiɗa tun farkon karatun nan muka ce tsantsar sunnar annabi muhammadu za mu karantar wallahi kuma duk abin da ya zo wallahi ko ta kan me zo sai mun gurza mun wuce wallahi balantana ta kanka ko ta kansu an gane maganar da kyau ko saboda haka ba maganar inda inda fatar matacciyar dabba halal ce a feɗe a je a je mai fatar a yi amfani da ita ba a ci ba ku ji da kyau ba a me ba ba a ci ba a je mai ta a yi amfani da ita wajen buzu ko wajen takalmi ko wajen kaza wannan duka ya halatta babu maganar da ta sa a cikin fatar matacciyar dabba idan aka je mai ta Allah ya shiryar da mu to sai malam ya ce wa yustasna min zalika to amma akwai dabbobin da ko abubuwan da aka yi istisna'in su cewa ko da sun mutu su ba najasa bane jama'a kun fahimci magana da kyau ko mun ji yanzu tinkiya in ta mutu ta zama najasa akuya in ta mutu ta zama najasa rago in ya mutu ya zama najasa taure in ya mutu ya zama najasa da sauran dabbobi irin raƙumi irin saniya da sauransu amma muka ce in har aka cire fatar aka jeme to ta tsarkaka fata za a iya amfani da ita to a ƙarƙashin wannan kuma akwai dabbobin da ainihin wato su kuma ko da sun mutu ainihin wato ba najasa ba ne su kuma mushensu ina fata an fahimta na farko mai, mai, mai samaki mataccen kifi ai dama sai ya mutu ma ake ci ai ko ba haka ba ne yawwa sai ya mutu ake ainihin wato ci don haka idan kifi ya mutu ba najasa ba ne kuma halal ne a ci namansa wal jaradi haka da fara fara idan ta ne ta mutu ita ma za a ci namanta ko da ba a yanka ba ina fata an fahimta yawwa amma su ba su da fata ma aiko kifi ai ba shi da fata in dai ba irin mai sunansa katon kifin nan shak ne ko shaka ne ko mai ne yawo shak ko to to kaga shi ma idan ya mutu idan misali ya mutu babu babu maganar najasa za a ci namansa li hadis ibn umar hadisin abdullahi dan umar ya tabbatar mana da wannan qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad yace uhillat lana maitatani wa damani abdullahi dan umar yace manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yace an halatta mana matattu guda biyu an halatta mana jina ne guda biyu jini guda biyu da matacce guda biyu ammal maitata ne amma mushe guda biyu da aka halatta mana falhutu wal jaradu shine kifi da ainihin wato fara waɗannan matattu ne mushe ne amma an ce mu ainihin wato su yi bismillah mu ci kawai wa amma damani amma ainihin jina ne guda biyu da aka halatta mana falkabidu wa tahalu ita ce hanta da saifa domin da hanta da saifa dukansu asalinsu jini ne asalinsu jini ne kuma ba wai a jikin dabba ba hatta a jikin dan adam malamai suka ce ko likitoci suka ce mataccen jini ne Allah ke tara shi sai ya mai da shi wannan kuma sai ya zama mai amfani a jikinka an gane magana da kyau ko ita kuma saifa dama ita ce gurin matata jinin inda ake tace mai kyau da mara kyau da wanda zai ma amfani a guri kaza da wanda ba zai ma amfani ba ita kuma hanta tana nika abinci ta ware mai amfaninsa a jikinka ta ware wanda ba shi da amfani ta an tayo shi zuwa ainihin wato masai an gane magana da kyau ko to wannan shine to don haka na dabbobi kamar tinkiya ko rago ko akuya waɗannan abubuwan nasu guda biyu ya halatta mu ci tare da cewa a asalinsu a shari'ar musulunci a asalin bayaninsu asalinsu jini ne ba wai nama ne kamar yadda sauran tsokar nama ta ainihin wato take ba an gane magana da kyau ko wannan hadisi da muka ji na abdullahi dan umar da yake bayyana mana kan cewa da fara da kifi mushe ne amma an halatta da hanta da saifa jini ne amma an halatta waɗannan hadisai guda biyu sahihul jami'u sagir shi ma shi ya fitar da su ko da kuma hami mene hami na za ku yi jawabi ai mene hami imamu ahmad za ku yi jawabi ai na ce muku ku dinga dubawa kuna tabbatar da menene bai haƙi aba a kara makallahu dan ba aji bane da na sa an dama bulala biyar a kara makalla na'am mene ha'ul memun fatuhul bari na'am ban ji ba فتح الرباني اها فتح الرباني نواي na imamu ahmad shi ne bayanin sai kuna bi kuna dan duddubawa fa shi ne amfanin menene muraja'ar an gane magana da kyau ko allah ya shirye da mu to a ciki ya fitar da wannan ainihin wato hadisi sai abu na biyu daga cikin abubuwan da shari'a ta dokace cewa ba mai ba ba ainihin wato najasa ba ne shine maitatu mala dama lahu sa'ilu wato mushen abin da jini baya kwaranya a jikinsa kaddubabi kamar me ƙuda yanzu ƙuda don ya mutu ko ka make za ka ga wani jini yana fita a jikinsa ba za ka gani jini yana gudana ba don haka dan ka bige ƙuda a ainihin wato jikinka sai wannan ruwa ruwansa ya taba jikinka wannan ba menene ba ba najasa ba ne shine abdullahi dan umar wani ya zo ya tambaye shi daga kasar kufa ya ce ala gafarta malam menene hukuncin kuda idan mutum ya buge shi a jikinsa sai ya ga ainihin wato ɗan ruwansa a jiki mai hukuncin sallah da wannan tufafin ya ce kai mutumin ina ne ya ce ni mutumin kufa ne ya ce tashi ka bani guri yanzu ku da kuka danne jikan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuka yanka shi wannan bai dame ka ba shine ka zo kana tambayar mu hukuncin jinin kuda wai meye hukuncin sa a rigar kai ta shiga ban guri kun gaggaure ka da mari Allah ya kore shi na fata an fahimta yace ku kuka kashe jikan annabi Muhammadu fa sai na Husaini amma yanzu wannan bai dame ka ba wai kun zo kuna tambaya ta wai meye hukuncin kuda idan ya mutu jama'a irin su Abdullahi dan Umar ne fa yan shi'a kuma wai suke zagi cewa baya son Hassan da Husaini saboda mutanen banza ne su kaji fatawa aka nema da ya ji mutumin dan kufa ne garin da aka kashe jikan manzan Allah sai wartaki mutumin ya kore shi ya ba bashi fatawar ya masa inkari da cewa sun kashe jikan manzan Allah kuma fa asali shi wanda ya zo ya tambayar ba fa su suka yi kisan ba ta iya yi wa kakanninsa ne ko kuma iyayensa amma saboda dan kasar ne dan garin ne haka ne ko ba haka ba Abdullahi dan Umar ya masa inkari akan wannan amma tare da haka yan shi'a suna zagin Abdullahi dan Umar ba su raga mishi ba saboda ba mutanen arziki bane Allah ya kiyaye don haka kaddubabi kamar ƙuda ƙuda idan mutum ya buge shi a jikinsa wannan ruwan nasa da wannan abin nasa ba na dasa ba ne ka yi ainihin wato yi sallar ka da shi kamar ainihin wato sauro don ka buge sauro wannan abin da yake jikinsa wannan baya ainihin wato a zama najasa a hannunka ko kuma a tufafinka ya hana ka sallah wannan haka tururuwa tururuwa ma ai ba ta da wani jini da yake gudana a jikinta wannan hali da ƙudan zuma dan ka buge ta kaga wani abu ya fita a jikinta ya taba maka tufafi wannan baya ainihin wato hana ainihin wato kayanka a ce ba zai sallah ba ko a ce najasa ta taba shi wa nahwi dhalika da makamantansu ma'ana duk wani kwaro wanda jini baya gudana a jikinsa idan an kashe shi to wannan baya ainihin wato a ainihin wato zamowa najasa cewa idan ya taba jikinka ba zai yi sallah ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko yanzu kaga waɗannan na kudin cizo duka baya gudana ai ko da ya ɗiga ba gudana yake yi ba ko ba jininsa ba ne jininka ne da ya zuƙa sauro ma ba jininka ya zuƙa ba ko ba haka ba ne to saboda haka duk baya zamantowa najasa ina fata an fahimta kaga kuma ko idan ya sha jininka ai jininka ba najasa bane ai ko tunda daga jikinka ya fita Allah shiryar da mu jama'a kun ga wannan hadisi ko wannan jawabi ya amsa mana da yawa daga cikin tambayoyin da wasu mutane suke yi cewa menene hukuncin kuda malam ya mutu a jikin rigata me hukuncin sauro na buge hina ga jini a jikin rigata me hukuncin tururuwa me hukuncin irin waɗannan ƙananan kwari su cinnaka da shauransu cewa me hukuncin jininsu ko kuma ruwan da yake taɓa jikin tufafi kai tsaye ka ba da fatawa sake ba ƙaidi cewa waɗannan abubuwan kaɗinsu don sun taɓa jikinka babu najasa a tufafinka babu najasa a jikinka za ka yi sallah lami lafiya insha Allah an gane ko وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه هداء وفي الآخر شفاء daga Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum idan ƙuda ya fada cikin abin shan ɗayanku kunu ne zoɓo ne kunun zaƙi ne duk abin da aka dama shi ko aka ɗebo ruwa ne za ka sha ko kuma ɗan abin nan maltinan ka ka juye ka zo cin abinci ko ba haka ba ko ɗan shuruf ɗinka ne ka ɗan bulbule a kofi za ka ɗan raba tsakanin safiya da rana kawai ƙuda sai ya zo wurr sai ya fada ciki karka ce a ka duba wannan dan banza ya haramta mun ce a bai haramta maka ba ina fata an fahimta annabi muhammadu ya ce ka sa hannunka sai ka sake duniya hi ciki sai ya nutsu a ciki ya dan jima yana linkaya sannan annabi ya ce tun maliyan ahu sannan sai ka fitar da shi sai ka jefar da shi an gane maganar da kyau ko fa inna fi ihda haishi manzon Allah ce domin a cikin ɗaya daga cikin fuka-fukan wannan kuda da'an akwai menene cuta wa fil akhar a ɗaya kuma fuka-fukinsa akwai menene shifa'an waraka don haka idan ka cire shi baka dulmiya ba to a ƙa'idar likitancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama don annabi muhammadu likitan likitoci ne an gane maganar da kyau ko in ka kuskura ka ainihin wato cire shi baka dulmiya ba to ya barka da cuta ya tashi ya tafi kana shan wannan abu wallahi in kai wasa medical center ma ba za su karbe ka ba yasa wasu cututtuka da kuke gani suna faruwa da mutane ba su sani ba karye wata ka'idar sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tana iya jawo maka wannan cutar kai dan gaye wai kai dan boko don haka kai yanzu wannan kazanta shikenan kana cirewa wallahi ka cirewa kanka rahama wallahi ka cirewa kanka sauki haka ka san wasu suke wannan hadisin da kuke gani ya jawo wani bature san da ya musulunta akan hadisin nan shi da ya ji wannan hadisin sai ya ce to aiki ya same shi kawai sai je ya ɗebi kudaje duk kalolin kuda na duniya ka san mu na Najeriya nan kudan mu ma daban ne ka je Saudiya kudan su ma daban ne in ka je America wallahi duk inda nake ga muku ba abin dariya bane wallahi kudaje sun fi kala dubu a duniya da kuke ganin su nan aiwa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa din ba maganar wasa bace ai wa ma hiya illa dhikra lil bashar duk halittar da kake da ita a nan ka tafi wata kasa zaka ga ga irin halittar nan amma ta bambanta da ta kasar ku na haka tuma kai idan ka gansu gasu nan ina muna da dabbobi a nan da raguna da awaki amma in kana ganin wasu kasashe ko a talabijin sai ga wannan daban suke da waɗannan ko ba haka bane ko nan Nijar za ga dabbobin su daban ne to haka waɗannan kudaje da kake gani daban-daban ne da kake ganin su shi yasa ai Allah ya buga misali da su yace innal ladina tad'una min dunillahi lam yakhluqu hubaban wa menene waliyajtama'u lahu yace waɗanda kuke bauta koma bayan Allah ba su isa su halittu kuda ba ko da sun yi taron dangi a kayinsa wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu yace da'ufa talibu wal matlubu idan kuda kuma ya fauci abu a hannunsu ba su isa su kwato shi a hannun shi ba yanzu Allah in kuda ya zo ya sauka akan tuwanka in ya tashi ya tashi da yar wata miya miya ko bai tashi ba za ka iya bin sa kwata ai ko aiki ya same ka wallahi ka bi shi da gudu sai ka tafko shi ka sike kafar zai yiwu ina fata an fahimta yawwa to ka gani yawwa ka gani to saboda haka wannan kuda din da kake gani halitta ne mai girma Allah yana da su sun fi kala nawa a duniyan nan to shine wani bature sai je nemo kalolin kudaji ya dinga bi yawo yake ƙasa ƙasa yana biyan kuɗi da biza wallahi sai sauka amerika sai ce ya zo kama kudan amerika ne kawai ba shi kudaje kamar guda talatin haka ko arba'in a je na masai a kama masa na hotel inda suke yawo kan abinci a kama mar na ina ne sanda ya haɗo kudaje kalolinsu kusan na duka duniya sai zo sai ya aiki a kansu a kan wannan hadisin da ya gama aikin ranar da zai presentin wannan aikin sai sa a gayyato masa wani babban malami a wannan kasar yana so zai karɓi addinin musulunci tukunna kafin ya bayanin abin da ya hango a cikin gudan nan san da ya musulunta tukunna ya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan ya bayanin abubuwan da ya gani a cikin kuda karkashin wannan hadisin na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce kudan nan da kuke gani yana ɗauke da cututtuka a jikinsa sun fi guda dubu cuta-cuta a jikin kuda da kake gani ta fi guda dubu ya ce sannan kuma yana da magunguna na cututtuka sun fi miliyan ɗaya a jikinsa ga cuta ga kuma magani shine annabi da ya ce in ya bar ma ɗaya fuka-fukin a ciki ya bar ma cuta in ya ka haɗa su gaba ɗaya ka samu waraka to ya ce warakar ba iya ta cututtukan da ya saka maka bane hatta abin da ke damunka na jikinka na wata matsala da wata rahin lafiya da take damunka idan kana kuda yana fada ma cikin abinci kana dilmiya ke kana tsamewa kana shan wannan abin zaka warke da izinin Allah annabi Muhammad ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba ai gaskiya to amma bincike ne ba ma yi an gane maganar da kyau ko mun ma raina hadisin ko kun san wannan hadisi yana daga cikin hadisan da yan shi'a suka zagi abin huraira a kayan shi saboda ba su da albarka yanzu ga wanda ba musulmi ba ya je ya yi bincike a dalilin hadisin hiya musulunta ma yanzu albarkar hadisin ta same ko bata same shi ba ta same shi albarkar abu huraira da ya rawaito hadisin ta same ko bata same shi ba ta same shi amma su da ke ba su da albarka zagin abu huraira suke akan hadisin kuma zagin hadisin ma suke yi suka ce wai abin da ya sa abu huraira ya wannan wai ƙarya ya kirkiro ya faɗa abin da ya sa ya faɗi wannan wai yunwa ce ta kama shi ya rasa abin da zai ci sai je gidan manzan Allah sai ce ya rasulullahi akwai abinci aka ce abinci ya kare amma sai dai ga wani dan kunu sai dai kuda ya fada a ciki sai ce a ai wannan ba matsala ai annabi Muhammadu ma ya ce idan kuda ya fada cikin abinci ka dilmiya shi sannan ka cire hisan nan sai ka shanye suka ce wai Abu Hurairah ya kirkiri wannan hadisin ne dan yayi ƙaryar shan kunu Allah ya tsine wa dan shi amana duk inda dan shi'a yake mai aƙidar shi'a ta gaskiya Allah ya la'ance shi in ba haka ba wannan cin mutuncin annabi Muhammadu ne kansa cin mutuncin Abu Huraira cin mutuncin hadisin manzon Allah ba ma ka je ka ji abin da suke faɗa kenan a kai ga wasu manya-manyan mutane sun musulunta akan hadisin sun yi bincike sun gano abubuwan da ya tabbata na mu'jizar manzon Allah a hadisin amma su kuma sun tsiya cewa hadisin sun kafircewa hadisin Allah shirye da mu wannan hadisi ne ingantacce ne don haka ga hina yace sahihun hadisi ne ingantacce sa sahihu ibnu maja ya ainihin wato fitar da shi ko a sahihu jami'ul sagir kai ko sannan kuma ibnu maja ma ya ainihin wato menene ya ainihin wato fitar da shi da kuma bukhari shi ma ya fitar da shi an gane magana da kyau ko Allah shirye da mu abu na uku daga cikin abubuwan da ba su zama najasa kai tsaye ba da haka yanzu kaga kudan nan ba najasa ba ne tunda an ce ka dilmiya shi sannan ka cire shi sannan ka sha abin da yake cikin sa kaga ya nuna inda najasa ne ai ba za a ce ma taba tufafin ka ba lantana a ce ka sha wani abu na jikinsa ko daga cikin abubuwan da malamai suka ce ba najasa ba ne akwai izamul maitati kashin da matacciyar dabba idan tinkiya ko rago ko wani abu daga cikin dabbobi suka mutu ko kuma aka ainihin wato yanka su aka ci aka cinye kashinsu ba na dasa ba ne ina fata an fahimta wa ƙarnuha haka ƙahon rago in ya mutu wannan kashin ba menene ba ba na dasa ba ne wa zufuruha haka kofatansu shine farce kenan ko su ma ba menene ba ba najasa ba ne haka wa sha'aruha gashinta har ilau ba menene ba ba najasa ba ne haka rishuha ainihin wato rish wato ƙananan gasu ko mu ce buzunta ba najasa ba ne yace kullu zalika tahirun gaba ɗaya waɗannan menene masu tsarki ne wuqufan alal asli idan mun tsaya akan al aslu al bara'atul asliya kenan wa huwa tahara shine asalin tsarkakuwar waɗannan abubuwa walima rawahu al-bukhari ta'aliqan da kuma abin da imam al-bukhari ya rawaito a matsayin ta'aliq idan aka ce bukhari ya rawaito ta'aliqan me ake nufi wa zai mun bayani in aka ce bukhari ya rawaito magana amma ta'aliq wa zai mun bayani babu abin da ake nufi da idan aka ce bukhari ya rawaito ta'aliqan ana nufin ya kawo hadisin ba tare da isnadi ba kawai ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ko kuma an samu fatawa daga sahabi kaza ko an samu fatawa daga malamai kaza ina fata an fahimta ba tare da an jingina magana zuwa ga waye ba manzon Allah ta hanyar an wana an wana haddathana wana akhbarana wana ba jama'a kun fahimci magana duk inda kaji an ce bukhari ya kawo shi ta'aliq to ana nufin wannan magana ne jama'a kun fahimci magana qala yace wa qala zuhri ka gani ko kaga anan bai ce haddathana ba bai ce akhbarana ko anba'ana ba kawai sai ya ce wa qala zuhuri imam zuhuri ya faɗa ya faɗa fi izamil mauta akan kashin matacciyar dabba yace nahwal fili kamar giwa idan ta mutu kashinta wa ghairihi shi yasa aka samu a cikin maganganu da suka gabata cewa sukan ɗauki kasusuwan manyan dabbobi suna rubuta alkur'ani a jiki ina fata an fahimta suna rubuta hadisai a jiki saboda asali kasusuwan waɗannan abubuwan ba menene ba ba na dasa ba ne jama'a kun fahimci maganar da kyau ko don haka suna irin suna irin waɗannan rubuce rubucen a jiki wa ghairihi da wasu daga cikin dabbobi idan sun mutu yace adraktu nasan min salafil ulama na na haɗi in ji imamu zuhur yace na haɗi na haɗu da wasu daga cikin magabatan malamai yamtadishuna biha suna yin almishtu ma ma'ana almishtu shine abin taja kayi ina fata an fahimta an gane maganar da kyau ko sannan sai ce menene wa yaddahinuna fiha kuma suna ainihin wato attadhin shine ko dai su yi kwalabe na man shafawa ko kuma a yi amfani da kashin wajen yin man shafawa shine wa yaddahinuna biha fiha an gane ko la yarawna bihi ba'san ba sa ganin laifi dangane da haka kuma mu ma yanzu ai ana samun haka ai ko ana samu a samu kashi sai ayi alli da shi ko ko ba haka bane ko ba da kashi ake yi ba to kaga inda najasa ne ai ba za a zo ana rubuta ayin qur'ani da alli ba jama'a haka ne ko ba haka ba kaga wannan ya nuna cewa ba najasa bane mu ma mun yadda amma ina so ku lura da wani abu waɗannan fatawoyi da malam yake fa kawo mana yana kawo mana rinjayayyun maganganu ne amma asali idan ka koma ummahatul kutub manya-manyan littattafai za ka samu sabanin malamai akan waɗannan maganganu sai dai shi da ya tashi sai ya tace maganganun duka wanda duk ya tabbatar malamai sun rinjar sai ya saka mana a cikin wannan littafin don haka duk abin da muka gani a cikin wannan littafi gaba ɗaya kamar yadda malamin ya faɗa shine rinjayayyar magana ce wanda malamai sun yarda da ita na fata an fahimci magana sun tafi akan ta ita ce rajiha amma in ba haka ba za ka samu akwai malaman da ba su yarda da wato wato tsarkakuwar kasusuwan matattun dabbobi ba akwai malaman da suna ganin ba ba ba, ba haka bane amma idan ka ɗauki maganganun su ka ɗauki maganganun wanda suka ce ba najasa bane wacce ce rinjayayyar magana shine waɗanda suka ce ba najasa bane su ne suka rinjayar da magana kuma ta su tafi inganci kun gane magana da kyau ko abin da yasa nake nake wannan tambihin saboda kar wani ya je karanta a wani guri ya ce ai an ce kaza to dama tun farko mun maka shimfiɗa a wannan littafi cewa abin da duk zaka ji a nan gurin ingantacciyar magana ne to sai dai kuma har ilau tambihi na biyu ina faɗa muku ta iya yiwuwa malam ya rinjayar da wani abu wanda kuma shi ma ya samu kuskure wajen rinjayarwa sai ya zama ta watakila abin da ya rinjayar din nan ba shi bane asalin rinjayayyen muka ce in Allah ya yarda duk ranar da muka iso wani abin da malam ya tafi a kansa cewa shine rinjayayye ingantacce kuma muka gane cikin binciken mu cewa ba shi bane to za mu yi muku bayani da izinin Allah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko wannan karatu yadda muka shirya wa cin tuwon mu na rantse da Allah haka muka shirya wa karatun nan da izinin Allah yadda muka shirya kowa da yayi dai rayu a duniya ko to yadda muka shirya mu rayu a duniya to haka muka shirya wannan karatun da izinin Allah ba muna alfahari ne wai cewa mun iya a'a muna faɗa ne cewa duk abin da zamu faɗa da izinin Allah zamu yi kokarin tacewa da tantancewa kafin mu karantar da ku insha Allah ta'ala kuma mu din ma ai kuskure ba zai iya cewa daga gurin mu ba zai iya yiwa mu ma mu kuskure in mun yi kuskure Allah ya yafe mana da rai da ku gabaki daya amma za mu yi kokari wajen bayyana muku hakikanin abin da malamai suka rinjayar cewa shine ingantacce akan irin waɗannan matsaloli Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa na haɗa cikin mutane daga cikin malamai suna ainihin wato wato yin kayayyaki na ainihin wato mu'amala da amfanin yau da gobe irin abin taja kai irin ainihin wato wasu kwalabe na zuba abin man shafawa ko kuma a daka kashin a yi amfani da shi wajen yin abin shafawa duka na samu malamai suna yin haka la ya rauna biha ba asan ba sa ganin laifi akan haka wa qala hammadu hammadu ya ce la ba'asa birishil maitati babu laifi dangane da gashin ainihin wato a ainihin wato gashin mataccen abu an gane maganar da kyau ko to yanzu mun ji abubuwan da yake na lisani to akwai tambayar da ne muku ranar na ce muku malam ya lissafo abubuwan da suke najasa a nan kusan abubuwa guda takwas ya kawo ya ce waɗannan duka shari'a ta yadda akan cewa najasa ne to amma akwai wani abin da wasu sun daga cikin malamai har ma da wasu daga cikin ɗalibai suna ganin cewa najasa ne sai malam ya yi shuru a kansa bai kawo shi a nan a matsayin najasa ne ko ba najasa ba na muku wannan tambayar wani ne ne muku tambaya a kai mani kuma na ce ku je kuna baku asamin waye to min da asamin dina ko kuma kawai kun je kun sha kun ci da da abin nan akan alwajiz kawai kun kwanta ana so in an faɗi magana ka je ka ɗan yi bincike sai ka ɗan miƙe kai jawabi shine karuwar ilimi din ko a ƙara baku sati ɗaya a in kun ce a ƙara baku ba matsala to ga malam zai bayani na ta ya wanke shi na ta malam ya ce shi a bincikensa na dasa ne domin ya karanta wasu hadisai da nana Aisha wanda ya nuna cewa ta kankare shi sannan kuma ta ainihin wato sa ruwa ta wanke shi to wallahu alam Allah ya saka da alheri akwai wani wanda ya wani binciken wa alaikum salam to ba na dasa bane eh eh ba tare da an mai ba ba tare da an wanke ba to bala yace shi kuma a fatawarsa hi ba na dasa bane yace saboda akwai hadisi da ya nuna mani ya taba tufafin manzon Allah nana Aisha ta sa yatsa ta kankare shi kuma ya fite sallah a cikin wannan tufafin ba tare da yayi mai ba ya wanke shi ba ta akwai mai ta mala yakubu ma ta na'am ba zai taba tsaba tsarkakake ba tabbi jam mala yakubu ka kawo magana Allah ya ma albarka lalle malam yakubu ka bawa maza aiki ina fata an fahimta malam yakubu ya ce shi amani a gurinsa ba na dasa ba ne shi dalilinsa shi ne da shi aka ɗiba aka yi ba ɗan adam in an ce yanzu maniyi na dasa ne to yanzu ɗan adam duk gaba ɗayan mun nan gaba ɗaya na dasa ne mu kenan tunda duk da maniyi aka yi mu kuma magana abin abu duba ne ko eh lalle mun yarda da dasa ne to duk kowa sai je nemi ruwan tsarki kowa ya san yadda zai tsarkaka to me ya tafi shi a kai to kaji a nan mamalan da kura ya tattauna akan matsalar shi ma daga ƙarshe ya rinjaye da cewa ba menene ba ba na dasa ba ne ta lalle wanda suka ce na dasa nan ne anya ba za ku ɗan ɗebi ɗan buzunku ba kuwa to a takaice ba zan ba da amsa ba tukunna ni idan na fahimci ba a je aka zurfafa bincike ba yawa ina so a samu wanda zai miƙe jama'a wallahi wannan karatun ko ku rike shi da muhimmanci sama da yadda kuke rike duk wani abu na rayuwarku in an dan bada asamin ka je ka ka je ka dan yi binciken ka kai ma ka zo kai bayani ba wai ai gurin koyo ne nan dukkan mu da gani har ku dukan mu dalibai ne mu ma sai mun je mun koyo mun koyo mun koyo mun binciko mun binciko mun binciko sai mu zo mu baza mu haka dai ko ba haka ba dan haka duk mu dauki kanmu masu koyo in mun faɗi magana a ji a dan bincika idan aka yi magana mutum ɗaya ko biyu su miƙe su dan yi jawabin su daga ƙarshe ni kuma sai na rinjayar mana da abin da ni ma nake ganin shine daidai jama'a kun gane magana wannan shine ana karuwa kenan a cikin harkar ilimin Allah ya shirye da mu baki daya dan haka na bada zuwa rana ice in Allah da zamu karasa maganan nan kaifiyatu tatahirin najasat ko ta tsahirin najasa yaya ake tsarkake najasa to tun da yanzu mun ji kashi najasa ne fitsari najasa ne wane ne najasa ne to yaya idan najasar ta taba ka ya zaka tsarkaka da ita sai malam yace ilam ka sani ya kai musulmi anna shari'a alladhi arrafana kauna hazihi al-ayn najisa shi ne mai shari'a wanda ya tabbatar da mana cewa waɗannan abubuwan najasa ne au muta najisa ko kuma suna najastar da mutum in sun taɓa shi arrafa na aidan kaifiyata ta tsihiriha kuma ya karantar da mu yadda za mu tsarkake jikinmu daga najasa din an gane ko wal wajibu alaina don haka abin da ya zama wajibi a kanmu ittiba'u qawlihi shine mu bi abin da annabi ya ce mana wamtithalu amrihi mu kuma misaltu da al'amuran da ya nuna mana cewa ga yadda za mu yi an gane ko fama ware da fihil gusulu don haka duk abin da ya zo cewa wanka ne ke tsarkake shi hatta la ya buƙa minhu launin har sai idan an ga babu launinsa a jikin mutum wala riha kuma babu warinsa wala ta'amun kuma babu ɗanɗanonsa kana zalika huwa tatahiruhu to wannan shine tsarkakarsa jama'a kun fahimci magana ma'ana yana nufin akwai abin da shari'a ta ce in ka zo tsarkake shi sai an neme shi kaf an rasa ba ƙanhinsa ba warinsa babu launinsa ba alamarsa to in ba haka aka yi ba to bai tsarkaka ba dan shari'a ta ce haka ne tsarkakarsa akwai kuma abin da yayyafa ruwa ne kadai zai sa ya tsarkaka haka ne ko ba haka ba ko da ku akwai sauran alamar abin a gurin amma in ka yayyafa ruwa yayi me ya tsarkaka kamar yadda hadisi zai zo mana can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yughsalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil ghulami ana wanke fitsarin jaririya mace jaririya mace in har jaririya mace ta yi fitsari to sai an sa ruwa an wanke an matse an murtse ina fata an fahimta amma yaro jinjiri idan ya ma fitsari in ka yayyafa ruwa ya wadata kaga kenan wannan ya nuna sai an wanke an matse wannan kuma ya nuna aka yayyafa ruwa ma ya wadata shine malam yake ce mana to najasar da aka ce sai an wanke ta an murɗe an matse an nemi launin ta an rasa sannan shine tsarkaka ta to in ba haka aka yi ba ta zama mai tsarki ba jama'a kun fahimta wacce kuma aka ce a yayyafa ruwa to yayyafa ruwan kadai ya wadatar ba dole sai an wanke ba wa ma ware da fihe sabbu abin da ya zo kuma cewa a kuza ruwa a kai awil rashu ko a yayyafa awil hattu ko a kankare awil masu ko a shafe alal ardi akan kasa aw mujarradul mashi fil ardi ko kuma tsantsar tafiya ma a doran kasa zai iya shafe najasarsa dahiratin zai iya tsarkake da ita mai tsarki kana zalika huwa tatahiruhu shi ma wannan shine menene tsarkakarsa ai akwai ainihin wato wata mata da ta zo ta samu manzon Allah ta ce ya rasulallahi inni imra'atun utilu zaili ya rasulallahi ni mace ne wanda nake tsawaita jela abinda take nufi shine lufayanta yana jan me ƙasa ta ce wa amshi fi makanil qadari kuma nakan tafi a cikin gurin da yake da najasa da kazanta da kwata da bayan gari da wane ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya tahiruhu ma ba'dahu in kin bar inda yake da najasar kika je kika goge inda ba najasa to ya karkace shi kawai sai ki je ki sallah da abinki da haka ina mata masu cewa mun ba za mu tsawaita lufaya ba malam dullayika akwai kwatami akwai waye to ga hadisin annabi muhammadu za mu zo kan maganar amma na kawo ta ne a babin misali da malam yanzu ya kawo mana an gane maganar da kyau ko saboda haka kaga wannan shi kuma shine tsarkakarsa ba sai an sa ruwa ba to wannan shine abin da malam yake mana ishara zuwa gare shi wa'alam malam yace ka sani annal ma'a huwa al-aslu fi tathirin najasat shi ruwa shine asalin tushen abin da ke tsarkake najasa gaba daya liwasfi shari'i lahu bi qawlihi saboda mai shari'a annabi Muhammad ya siffanta shi da cewa khalaqallahu al-ma'a tahuran Allah ya halicci ruwa mai tsarki wannan hadisi ya ciro a cikin menene asailul jarrar ko بتصرف واعلم ان قوله خلق الماء طهورا قال الحافظ في التلخيص اجده هكذا وقد تقدم في حديث ابي سعيد بلفظ ان الماء طهور لا ينجسه شيء yace ni dai haka naga hadisin nan in ji ainihin wato wani daga cikin ainihin wato malamai an gane maganar da kyau ko alhafiz yake cewa haka naga hadisin nan amma asalin yanda ya zo daga hadisin abu sa'id al-khudri shine innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un lalle ruwa mai tsarki ne babu abin da yake mai da hi menene najasa yace to ruwa dai shine tushen farko da ake tsarkake najasa da shi fala yuqdalu ila ghairihi dan haka ba a tsallakewa a tafi neman tsarki da wani abu in ba ruwa ba illa idza sabata zalika an shari'i in ba ya tabbata daga hadisin annabi cewa kaza yana tsarkakewa ba jama'a kun fahimci magana yanzu misali da aka ce in babu ruwa ka iya yin tsarki da menene duwatsu guda uku ko guda biyar ko guda bakwai ko guda tara ko wani a makamancin haka to shikenan yanzu idan babu ruwa sai kai amfani da wannan dutse to shikenan tsarkin ka kaga yayi saboda shari'a ta nuna waɗannan duwatsu suna menene suna tsarkakewa amma inda ruwa yin amfani da ruwan shi ya fi akan amfani da menene da ainihin wato duwatsu din an gane magana da kyau ko wa illa fala in ko shari'a bata ce ai amfani da shi ba to kar ai amfani da shi li'annahu udulun anil ma'lumi kaunuhu tahura yace domin tsallakewa ne zuwa ga abin da an san cewa mai tsarki ne ila ma lam yu'lam kaunuhu tahuran zuwa ga abin da ba a tabbatar da cewa mai tsarki bane wa zalika khurujun amma taqtadihi al masaliku shar'iyya kuma wannan fita ne daga cikin abubuwan da shari'a ta ainihin wato ce a tsaya a kansa idza alimta hadha malam abdul azim al badawi yace idan ka fahimci haka fa ilayka ma ja'a bihi shar'u fi sifati tahiril a'yanin najisa to ga bayani zamu koro maka akan yadda ake tsarkake najasa awil mutanajjisa ko kuma abubuwan da ke mai da abubuwa su zamanto najasa to shine zamu fara daga farko tatahidu jildil maitati bidibaghi wato yadda ake tsarkake ainihin wato a fatar macacciyar dabba ta hanyar jima wannan kuma zai zo sati mai zuwa in Allah ya yarda saboda lokaci ya kure za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wannan muka kuskure ko tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya yafe mana hadha huwa ma indiyo billahi tawfiq subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am a sai an kira sallah ko iska Allah